بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa da wannan lokaci a daren juma'a muna hudu ga watan Jumada al-Akhira shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin biyar ga watan Disamba 2024 wannan shine darasin mu na 59 cikin jerin darsa daga littafin Ma'alimus Sunna wanda a Sheikh Salih ibn Ahmad Ashami ya tattara kulasar hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga manya mai littafin suna mabambanta guda goma sha hudu. Muna wannan darasi take da cewa takribu sunna baina yadayil umma wato kusanto da sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama tsakankanin al'ummarsa. Idan ba manta ba muna bin wannan malami inda yake mana karatuttuka a cikin kitabul ilm. Uh, mun kwana a lambar hadithi na 377 ko kuma mu ce asari wanda malam ya kawo mana shi daga ayyuba as-sakhtiyani da yake cewa idza aratta an ta'rifa khata'a muallimika fajalis ghayrahu idan kana so ka gane kuskuren malaminka to ka zauna da wani malamin wato kakka takaitu a gun karatu akan malami guda daya to mun karanta wannan hadisi amma ko wani dan ta'aliki da malamin ya masa a ƙasa shi nake so mu fara karantawa kafin mu je kan darasi ko kuma karatu na gaba gashi ne inda yake cewa ta wato ta'alik na shi malamin a ƙasan pejin yace ma warada fi hadal athari huwa nasihatun zatu qimatin aliya abin da yabo a cikin wannan athari na wato hani game da makalkalewa malami guda daya da shawara akan cewa kai karatu a gun malamai daban-daban yace nasiha ce mai kima madaukakiya fal'akufal ukufu ala shaykhin wahidin domin ko zama a gaban malami guda daya gel yace fi talaqqil ilm wajen koyan karatu khata'un fadih mummunan kuskure ne farubbama kana hadha ash-shaykh mimman yad'i ilma watakila wannan malami dan cika baki ne kawai ilimin shi bai kai ya kawo ba amma mutum ne mai kuri da cika baki wa rubbama kana sahiba bid'atin tayi kuma ma dan bid'a ne wa rubbama tayi kaza tayi kaza tayi kaza wala tazharu makanatu shaykhi illa bil muqaranati ma al akhari matsayin shi ba zai bayyana ba sai an yi comparing din shi sai an gwada shi da sauran malamai tsararrakin sa ko na sama da shi kadan ko na ƙasa da shi kadan sannan za a gane kwanduwar me yake da shi na ilimi nagartarsa da aƙidarsa da gogewarsa yace fal matlub min talibil ilmi Allah ya qatasira ala shaykhin wahidin fa fi hadha ilgha'un lil aqal abinda yake so da dalibi kai takaita a wajen malami guda daya takaituwa a gurin malami guda daya kamar yana asaran hankalinsa ne kamar baya aiki da hankalinsa Allah ya kyauta malam yace babu man karihar ra'aya wal qiyasa babin da ke bayani akan wato wanda suka kyamaci ar-ra'ayu wal qiyas ar-ra'ayu a wajen malamai shine wato ijtihadi ko kuma yin fatawa da abin da na yadda da shi wanda ban da wani hujja in ban da cewa raina ya gamsu da shi ni na yi bincike ni nake ganin abin to sai a ce wannan sunan shari'a wato akasin wanda zai yi fatawa ya ce saboda Allah ya ce ko saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza malamai suna da hanyoyi guda biyu na yin fatawa ko dai musu tambaya akan abin da suna da hujja karara a cikin alqur'ani da sunna sai su bada amsa da abinda alqur'ani da sunna din suka hukunta ko kuma ba su da wata hujja karara game da wannan sai su bada amsa da abin da suka fahimta daga yanayin taswirin tambayar da kuma abin da suka sani daga waɗancan hujjojin to shine alqiyas ko ar-ra'yi wato mutum ya ɗauko wani hukunci wanda ya aro shi daga hukuncin wani abu da ƙwar'ani ko hadisi ya ambata ya ɗaura shi akan wani abu da ya gani wanda ya kama da abin da aka faɗa ɗin a can wannan shi ake ce ma ar-ra'ayu aw al-qiyas to malam zai mana magana a wannan a wannan bigiran game da waɗannan qabaya din da kuma yadda malamai suke kyamatar ya zama kana istiqlali da ra'ayi wajen bada fatawa ana so ne zama duk fatawar da zaka bayar ka jingina da aya ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kar ka dinga cewa a gani na ko a fahimta ta to wannan shine ra'ayi din kaga wata kila abin da ake cewa ra'ayi a ilmance zai iya bambanta da abin da mu muke nufi a Hausa da suna ra'ayi da abin da ake nufi aka cewa na dan ra'ayi ne wato wani mutum ne mai taurin kai wani mutum ne wanda ba a gaya mai yaji aka cewa na yana da ra'ayoyi daban-daban ana nufin wani mutum ne shi ɗan ƙaƙale wanda kuma yana shi ya bambantar da mutane da su kuwa wajen malamai in suka ce ra'ayi kawai suna nufin abin da aka faɗa da sunan ilimi wanda ba yi da goyon bayan wani nasi ƙarara kuna fata mun gane malam ya ce an abi bakarin al-hudhali an sha'abi qala abubakar al-hudhali abubakar al-hudhali sunan shi salami ibnu abdullahi al-basri ɗaya daga cikin malamai ne da suka zauna a fadar sarki abu abu safa abu abdullahi safa halifa na farko na daular banul abbas shi wannan malami ya rasu shekara ta ɗari ne da hamsin da takwas bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alkutubu sita ibnu majah ne kada fitar da hadisinsa to shine yake mana riwaya yace an sha'abi daga amir ibnu shirahil sha'abi qala sha'abi yace shahidtu shuraihan naga shuraihu al-qadi shuraihu ibn al-harith ibn ibn al-qais al-kindi babban mashahurin alƙalin nan cikin alƙalan duniyar musulunci ko kuma kace mafi shaharan alƙali a tarihin musulunci har da zaran an ce ma shuraihu sai an ce al-qadi shuraihu al-qadi haka ake ce mishi shuraihu ya rasu shekara ta 80 bayan hijira mukhadrami ne yayi zaman da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma bai ga annabi ba yana da riwaya daga sabai da yawa wasu sabban ma tsantsan ilimi akwai sabban da ba su fi shi tsantsan karatu ba sai dai su fi shi falala Allah ya mishi ilimi mai yawa daga mdakatar labaran shi suna da yawa sai na Umar shi ya fara saka shi alƙalanci daga baya an taɓa cire shi Ibn Zubair ya cire shi da zama halifa sannan kuma Banu Umayya sun dawo da shi Allah ya gafarta musu gaba daya to shine aka ce qala ya ce shahidtu shuraihan na ga shuraihu alqali ja'ahu rajulun min Murad wani mutum daga kabilan Murad ya zo gare shi faqala ya aba umayya yace Allah shi gafarta malam ma diyatul asabi'i menene diyar 'yan yatsu idan aka datse mutum yatsu menene abin da za a biya na diya qala yace asharun asharun kowace yatsa daya raƙumi goma qala sai wani mai tambaya yace ya subhanallah ce to ɗarki ya tabbata ga Allah sawa'un hatani wa wa jama'a bainal khinsar wal ibham sai ya kamo wannan ta gefe karamar dan yatsa da wannan da ake cewa banan yatsa sai ya hada su kamar haka yace yanzu waɗannan biyun kana nufin duka darajar su daya wannan raƙumi goma wannan ma raƙumi goma kamar yana inkarin dan ne za a daidaita farashin su wajen diya ya ga ma wannan babban malami alƙali jama'a bainal khinsari wal ibham faƙalar shuraihu sai shuraihu ya ce da shi ya subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah a sawa'un uzunuka waye duka yanzu nan da kunnanka da hannunka shin darajarsu ɗaya fa innal uzuna kaga da shi kunne yuwariha yuwariha ash-sha'r gashi kamar agun larabawa kenan gashi yana rufe kunne wal kummatu da kuma gefen tufa shine al'umma kamar bakin hannu ko ko da yake ce mashi cular babbar riga ko mayafi wal imama haka nan idan mutum ya rawani rawani ma yana rufe kunne da yake nufi zai iya wa mutum bayi da kunne kunnen shi ɗaya ya cire amma ba dole a ga aibin ban ya ga dama ko shi sai saka rawani ko gashin shi ya rufe ko tufafin shi ya rufe ba za a gan shi a matsayin na ƙasashe ba amma hannu ba ko da yaushe ne mutum bai da hannu sai an gane bai da hannu ko za a yi mishi kallon kamar yana da wata naƙasa ko ya yi cigo ya ce amma fiha nisfu diyati wa fil yadi nisfu diya amma in aka cire mutum kunne diya da zaka biya raƙumi hamsin hakan ka cire mutum hannu diya da zaka biya shi ma raƙumi hamsin kaga an daidaita su wajen diya to shari'a ta yi haka ba dole ta dace da hankalinka ba ya ci gaba da ce mishi wai haka ya ce kai canka inna sunnata sabaqat qiyasakum ina so ka sani cewa sunna ta rigaci kiyasin da kuke yi ku ƴan kiyasi fattabe wala tabtadi kayi koyi da sunna karka kawo bid'a fa innaka lan tadilla ma akhasta bil athar matukar kana riko da hadisi to ka tabbatar da cewa ba za ka bata ba mafhum mukhalafa kana sakin hadisi za ka bata qala abubakar al-hudhali fa qala li ash-sha'bi yace bayan da sha'bi ya kai tumu wannan zancen kuma sai na shi taliki yace ya hudhali ya kai ba hudhali law anna ahanafakum da a ce ahanaf ɗinku yana nufin al'ahanaf ibn qais ibn mu'awiyat al-basri shugaban taimawa a ƙasar iraki a ƙasar basara ɗaya daga cikin fasihan mutane masu hikima da iya dabarar yaƙi shi ma muhadarami ne yar shekara ta saba'in da biyu bayan hijirar maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace to wanda wannan mutumin da ke da daraja a cikin danginku da cikin ƙabilarku da garinku da za lau anna hudhaila a hanafakum qutila wa hadha as-sabiyyu fi mahdihi yace da za a kashe muku ahnaf a kashe shi tare da wani jinjiri wanda yake cikin tsumman goyo akana diyatuhu masawa kana ka zaka ce mun diyarsa daya ce kuntu na'am nace kwarai kuwa kowane raƙumi ɗari ya diyarsa qala fa aina al-qiyas ce to ina kaidojin nan ku ai ya kamata ku tunanin tunda wannan babban mutum ne mai daraja kimarsa a wajenku ta wuce kimar raƙumi ɗari ko kuma ku ce wancan kimarsa ba ta ga ta raƙumi ɗari ba aka kwade da ta nan a ga mushi hujja da irin abin da yake hujja da shi wannan riwaya tana cikin littafin wato abin nan musnad ko kuma suna na darimi amma isnadin ta yana da rauni ta fuskar isnadi tana da rauni malam ya sake cewa an sha'abi kala sha'abi ya ce wallahi da in akhastum bil maqayisi la tuharramunna halala wala tuhillunna harama yace in kuka je kuna ta aiki da ka'idoji na kiyasi kuna ta watsi da nasoshi kuna ta kallon wasu dabaru ana nan ana nan sai kun dinga halasta haram ku kuma haramta halas za ku canza shari'a babu abin da ke bada dama a canza shari'a face watsi da nasoshi a fara aiki da wasu ka'idoji da wasu dabarbaru da wasu hiloli wa anhu daga dai ash-sha'bi annahu kana yaqulu yana cewa ma abghada ilayya ra'aitu ra'aita ra'aita ra'aita ra'aita yace yas'alu ar-rajulu sahibahu fa yaqulu ara'aita wa kana la yuqayis yana daga cikin abin da ke bata mini rai a dinga ce malami alga ta malam me ra'ayinka game da kaza me ka gani game da kaza wani ma ko ka faɗa mai da zai ce malam kai me ka gani cikin babu abin da ke bata ma alimamu sha'abi rai kamar irin wannan magana yace kaga mutum yana tambayar dan uwansa ko malaminsa ko abokinsa yana cewa me ka gani game da kaza yace mutanen da sun kasance ba sa yin wannan wa kana la yuqais ya kasance baya son haka shi sha'abi ya kasance baya son haka bai son kiyasi wa anhu an qala wa anhu yace لو أن هؤلاء كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عامة القرآن يسألونك يسألونك yace waɗannan mutanen na yanzu da ce irin su ne zamanin sahabbai to da da yas'alunaka da tayi yawa amma kaga su sahabbai kamar Ibn Abbas yake cewa saboda hankalin sahabbai kwata-kwata sun tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam yan kirgaggun abubuwa ne yas'alunaka sa'alaka cikin alqur'ani guda nawa ne sun kai ashirin ba su kai ba ina jin guda goma sha uku ne ko kwata-kwata gaga iya wannan irin tambayar da suka wa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya ba da amsa da cewa wa yasalunaka anil ahilla wa yasalunaka an kaza yasalunaka an shari an shari harami da ire-iren su to irin wannan tambayoyin da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace inda a zamanin da shi yake rayuwa ne balaka kuma da a zamanin mu to duka qur'ani ne da wannan amsa duka saboda yawan tambaye tambaye su kusa bai an hana sirri wannan tambaye-tambayen sai suka bar shi al'imamu ibn abdubari da ya magana akan wannan hadifin wannan asarin na ambatan mana na ibnu abbas yake cewa ibnu abbas yana ishara ne zuwa ga muhimman tambayoyi waɗanda aka yi har Allah ya bada amsa da kanshi yace in ba haka ba sabai sun yi tambayoyi da yawa amma za ga duka tambayoyinsu sun tsaya ne akan abin da zai amfane su a addininsu abu ya faru mutum bai san ma'anarsa ba bai san hukuncinsa ba ko mutum yana so ya yi abin sai ya tambaya ce ya zai amma wanda ake zargi a kai shi ne wato al'as'ila al'iftirabiya al'ugulutat tambayoyi waɗanda ake ƙirƙirarsu don a ga iya ƙwanjin mutum ko don a ji kuskurensa kawai mutum ya dinga mutane su zauna su dinga ƙirƙirar tambayoyi babu ma kamar wannan zamanin sai ka jima wani ya ce maka wallahi alga ta malam muna wani musu ne a majalisar musu kawai saboda ganin arhan malamai da samun lumbin malaman kawai sai a kira malam sai alga ta malam wallahi muna zaune ne yanzu nan muke tunanin muka ce bari dai mu tambaya mu ji da ya faru wani ya ce kaza wani ya ce a'a abinda ba bai shafe su ba abinda ba bai faru ba abinda ba su da wata maslaha a ciki kawai ganin arhan malaman to wannan yana da gaskiya abin da aka hana an musu ya zama abu za ka yi ne ko ka yi ko kuma ya faru ne kake neman hukuncin ya shafe ka hukuncin ya shafe ka ba wai wani abu kawai da kai gani wani ma a facebook zai ga abin kamar abin banza da dinga yawa kwanaki a cewa mutum wai a cewa wace ce babanta annabi ɗanta annabi mijinta annabi kaninta annabi wani zance haka mara kan gado da aka ta yawo da shi sai ka ji kawai wata mata ta ɗauko shi wata tambaye ka wai me shi saboda rashin aiki ne gani suke kuma kowa bai da aikin yi irin da ba su da shi ko ka ji an ce wai wani ne ya je wani gari ya ce wai a je a nemo mishi karuwa zai fasikanci da ita wai ana zuwa da ita da safo sai ga matar shi ta gida da ya bari to ya faru da kai ne ka faru da babanka ko da babanka ina ruwanka da irin wannan zancen banza to irin wannan duka an hana a cikin addini ba a san irin shi shi yake jawo a yi ta rigima ta tashin hankali har abubuwa su rikirkice ko kuma malamai su dinga ba da fatoyi wanda suke a cikinsu akwai kurakurai da rashin dacewa da daidai ya ce a saniduha sahiha duk waɗannan isabinsu ingantattu ne wa an hukala ma haddasuka ma ma haddasuka ha'ula'i an rasulillahi sallallahu alaihi sallama a fa bihi wa ma qaluhu bi ra'ayihim fa alqihi fil hushi ma haddasuka ha'ula'i wannan a bisa ka'ida akaluni albaragis kenan takrarul fa'il kamata ya ce ma haddathaka haulai amma ya faɗi wawul jama'a kuma ya kawo haulai saboda kama an yi takrar na fa'ilin yace duk abin da waɗannan malamai suka baka bayani suka ce haddasana fulanun an fulanin an fulanin zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to kai riko da shi amma abin da suka gaya maka na ra'ayinsu tun kaso kana iya wurga shi cikin kwandon shara ba dole ka rike ba a al-imamu ibn al-qayyim a cikin littafin shi mai albarka kamar sauran tafansa a ilamul muwaqqi'in ko a alamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin yayi wani babi na musamman akan wannan qadiya ta ar-ra'ayu wato fadan a gani na a cikin ilimi yin fatawa da a gani na a ilimi ya tattauna akai tun daga ta'arifinsa da kuma menene kashe-kashensa yace ar-ra'ayu ya kasu gida uku akwai abin da yake shine abin zargi abin yarwa shine ar-ra'yul batil akwai abin da yake abin karba shine ar-ra'yu as-sahih akwai kuma tsakatsaki yace shine ar-ra'yul mushtabih menene ar-ra'yul batil yace shine abu dayan biyar na farko kullu ra'ayin khalafa al-kitaba aw as-sunnah duk wata fatawa wadda ta saba wa doran zahirin alkur'ani ko sunna ta wannan sunan shira'i kuma wurgi ya gidi shi kowa ya faɗi shi ga hadisi ko aya ƙarara sai a duba a ga wannan fatawar ta saba mu hadisin ko aya mu kiyaye da ma bambancin dan anan muna samun kanmu wajen wajen aiki da wannan magana muna samun kanmu a cikin kurakurai ina nufin mu ustazai mu 'yan Najeriya mu ahlus sunna akwai abin da ra'ayi da ya saba ma zahirin hadisi to wannan shine abin wurgi da shi akwai kuma abin da wato wata fassara ce cikin fassarorin da malamai suka wa hadisin amma kai a kuncin karatunka kana ganin kamar saba hadisi to wannan ba ba, ba saba hadisi bane misalin ra'ayi da ya saba wa hadisi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ci ko ya sha da mantuwa ya cika azuminsa wannan karar annabi ya ce cika azuminsa ko don wani ya ce a'a sai ya rama to wannan wannan ra'ayi ne da ya saba wa hadisi karara to ba a aiki da shi amma kuma ba za a zagi wanda ya faɗa ba domin malami ne ya faɗe shi na fata mun gano wannan amma akwai wato fassara da za a yi ma wani hadisi wanda kai kana ganin hala ba hala saba mishi ne kaman hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yusalli anna ahadukum al-asra ila fi bani quraiza kada wanda ya sallar al-asr sai ya je bani quraiza wasu sahabbai suka fahimci ma'anarsa umarni da ai sauri a je bani quraiza amma idan la'asar ta yi ai sallah saboda asalin umarni akan yin sallah a lokaci wasu kuma suka ɗauki zahirin cewa kwata-kwata ba za a yi sallar nan ba ko ana ha maza ana ha mata sai an je banu ƙwaraiza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kuskurantar da kodai a cikin su kuma bai ce wani ne daidai wani ya kuskure ba ko abin fahimtar sa dan nuna cewa akwai yiwuwar fahimta game da nasu shi to wannan ba a ce mishi saba wa zahirin hadisi mu kiyaye idan idan su malamai isu isu ba su ayyana wannan abu a matsayin saba wa zahirin hadisi ba kai wani kolo wanda inda za a yi hudu ba ta juma'a da larabci ba za ka san me yake faɗa ba Ƙur'ani an karanta baka san me ake faɗa ba baka jin ma ko da larabci hadisin ma da ake rigima akan shi baka ma san inda yake ba to kai ne zaka yi declaring cewa wannan saba hadisi ne kai ka isa ka wannan declaration din ba dan Najeriya ba a san darajar ilimi ba jama'a amma idan su malamai isu isu suka ce fatawawwa na malami sa'an mu kuskure ce to sai ka yaki da wannan magana ta su to wannan shi ake cewa ar-ra'yul batil da fuska ta farko shine saba ma zahirin mene annas min al-qur'ani aw sunnah sannan alkalamu bizanni wal kharasi fi din yin magana da zato da shaci faɗi akan addini mutum yayin magana akan addini kawai da zato ko shaci faɗi bai da tabbaci akan magana bai karanta ta ba ji yake kawai shi ma a gari ko gani yayi a cikin wani dan gajeren bidiyo ko wata magana da yaji ana yi ana wani raddi shi ba malami bane ba masani bane kawai ya shiga ya ce to ai mu muna ganin gaskiya bai dace a ce kaza ba kamar yadda mutane suke shiga cikin zancen yanzu tsakanin da Allah ya zai a ce wai gado amma mace tsakanin mace da namiji kuma muna ganin bai dace ba ni a gani na bai dace ba to kaga wannan magana ce a cikin musulunci kawai da ra'ayi da jahilci to wannan shi ma ra'ayi ne abin zargi abin korewa na ukun jibul qayyim shine alqawlu alqawlu fil asma'i was sifat bi ta'til ma'aniha jin canga ma'anar sunayen Allah da sufofinsu tawili irin na asha'ira da irin na maturidiya da kullabiya da na mu'tazila da makamantansu a cikin al'asma wa sifat duk wannan shi ma yana cikin ra'ayul batil sannan na hudu wanda al-imamu ibn qayyim ya kawo yace shine ma ar-ra'ayul ladhi uhditha bihi al-bid'a duk wata fatawa wanda aka kawo a sanadiyyarta aka kirkiro bid'a wa ghayyira sunan aka canza sunna ya ce hatta ta rabba alaihar sagiru wa harama alaihar kabiru kaga bid'a wadda ta daɗe an saba da ita har yaro ya taso ya ga ana yin ta bai san da aka fara ba har mutum ya tsufa a kanta har ran da aka zo aka ce bid'a ne a tada hankali a ce shikenan an bata addini duka yanda maulidi irin waɗannan abubuwan irin su maulidi ɗin da makamantansu kaga an daɗe ana yin su asali fatawa ne wasu malamai suka yi ko wasu sarakuna suka ga dacewarsa daga nan kuma aka ci gaba da yi a sanadiyar shi har yanzu ya zama addini ko kuma abinda aka kawo bid'a aka aje a mahallin sunna aka dina yake da sunna na biyar wanda ya kawo hayki ta ibnu abdul barri ne ya kara shi yace alqawlu fi dini bil istihsan wa dhunun yin hukunce hukuncen addini ta hanyar amfani da kaidoji na al istihsan cewa ai abu kaza ya dace abu kaza mai kyau ne ka ya kamata fa a fara yin kaza a ga kiristoci suna yin wani abu sai mu ce ma bari mu fara yin irin shi irin da yan nasfar suke ce to ma bari mu tunda yaran mu suna zuwa cucuran lahadi bari mu je mu ran lahadi mu tare a masallaci mu yi addu'a a karanta kulhuwa kafa kaza falaki kafa kaza ake wasu fada kafa kaza a ci abinci a yi kira a watsi su ma su safara ran kaya kamar na yan celestial kaga wannan istihsani ne istihsani ne birthday tunda arna suna yin birthday irin nasu huwar mu canza maimakon haka rana haihuwar wani a taro a yi walima a yi musaffa ko a yi tarihin shi ko a yi waye irin wannan istisara din tun ana yi a matsayin al'ada a mai da shi addini to dai ire-iren waɗannan suna daga cikin ra'ayin da aka faɗa aka ƙirƙiro wannan abu kyautata ma abin ne ana ganin ya dace ko ce to duk waɗannan suna daga cikin anwa'ur ra'ayil batil inji ibn al-qayyim me kuma ar-ra'ayi sahih shine wato ma qabilahu ulama'u wa amilu bi abinda malamai suka karba suka yi aiki shi cikin sahabbai malamai su karba su yi ayi aiki da shi Umar ya kafa doka yace ina ganin ayi kaza ko malaman zamanin shi suka yadda cikin sahabbai aka ci gaba da aiki da wannan doka ta zama ar-ra'ayul hasan suna nan da yawa wane ya kafa ayi kaza malamai da su suna tsananin tsoron yin fatawa da ra'ayinsu akwai wanda kwata-kwata ba sa yi akwai wanda kuma suna yi daga baya suka dena akwai wanda suna yi suka hana a rubuta imam malik sanda zai rasu in ji muhammad ibn maslamat al-qanabi abdullahi ibn maslamat al-qanabi yace dakhaltu ala malikin fi mardihi alladhi tufiya fi na shiga gurin imam malik rashin lafiyar da ya yi sanda zai mutu ce fara'aituhu ya buki sai na ga maliku na ta kuka yana ta hawaye na ce algafarta mala ya aba abdullahi mallazi yu buki ka kuka me kake yi ya ce maliya la abki yo me zan hana ne kuka ya ce na so a ce duk fata wanda na yi na ce a gani na irin da ce kala malikum wa'ara kaza din nan da suke cikin waɗa da yawa ya ce na so a ce waɗannan fatoyin a kirga su a muni bulala adadinsu yanzu amma na ji lahira ka a tambaye ni ko ɗaya ya ce ina ma da tun da da ake tambaya na ban faɗi komai ba wannan tsabar taka tsantsan ne fa da tsabar tsoron me zai biyo baya tare da cewa ra'ayoyin da ya dinga faɗa ba fason zuciya ce ba ba ilimi ne yasa ya faɗa amma mu yanzu ka duba ga da ake ake ake ake hawan kawara ga harka addini ba ma malaman ba jahilai ma sun suna sa baki jahilai ma suna ganin sun mafi malamai wato abin cewa har ma malamai yanzu suna yin shuru don tsira da mutuncinsu sun bawa jahilai sahar muna rayuwa a zamanin a zamanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'a cewa kada Allah ya sa duk mutumin kirki kada Allah ya sa ya ga zamanin zamanin zamanin jagorancin wawaye da malantan wawaye shi muke rayuwa yanzu hatta malami malami na Allah da ya ake gane malami ne da gaske shine idan malamai suka ce wannan malamin da gaske malami ne to amma yanzu da zaran wasu malamai sun ce wani ba malami bane sai jahilai ce ƙarya kuke hasada kuke mushi mun yadda malami yanzu jahilai su suke hukunta waye malami duk wani malami aikan tarihin shi kaje ka duba zaka ga cewa za a yi me malamai suka faɗa akan malantarsa za a kawo sa'o'in shi ko almajiran shi ko sana sama da shi saman jahilai sun kwace wannan malamai wannan wannan aikin bayan su za su yi fatawa in malami ya fatawa su ce ƙarya ne malami magana akwai malami su ce ƙarya ne komai ka faɗa yanzu kana malami jahilai suna nan suna cewa ƙarya ne saboda haka wasu malaman ba su san faɗa abin da har jahilai za su daga za su daga ido su kalle su Allah Allah ya kyauta saboda haka su malaman da tsoron wannan abin suke al-Imam Ahmad ibn Hanbal baya bari a rubuta fatawarsa mun sha faɗan wannan haka al-Imam Abu Hanifa yana cewa kar ku fa dinga rubutawa saboda ni ina faɗan magana yau gobe in canza ta al'imamu sha'abi ɗin nan yar ana tambaye shi magana zai rubuta zai faɗa sai ga za a rubuta sai ce me kuke nufi shi za mu rubuta ya ce kakku rubuta fa ne an arar ra'ayar yoma wa atrukuhu gadan kuma ka ji maganganun suna nan a cikin jami bayan ibn fadli na ibn abdul barri kuma ka ji a cikin shi wannan littafin na ibn qayyim a'lamul waqi'in kuma ka ji a cikin zammul zammul hawa zammul ra'ayi wal hawa na ibn abi duniya da zammul hawa na na abu isma'il al abun al-ansari da sauran malamai ga sunan da yawa da sun yi magana akai saboda haka mu kiyaye abin da muke jama'a to na tsakankanin su shine akwai ar-ra'ayul mushtaba wato ra'ayi wanda wani lokaci kamar yana da kyau wani lokaci kamar bai da kyau shine mulki yake cewa shi yayi kama ne da abinda wani lokaci ana iya aiki da shi a fatawa in aka shiga wani kunci aka rasa yadda za a yi ya ce kamar yadda ake iya cin mushe da jini idan an shiga ittirari malami ne sai a zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce watin giya haramun ce kuma ba a magani da ita sai kuma zo da wani mutum yanzu gashi ya ci kaya ta makale mishi a makogwari sai a ce kuma in an kurba mishi giya makwarwa daya zai warke za ta wuce ko to malami sai ce to ina ganin ya zama larura ba zai ce a ba wannan mutumin ya mutu ba domin ce rai kuma wani abu ne cikin al'usul na ainihin wato alkuliyat na addini sai ga cewa to bari a bari a yi ɗin a shagiyar makwara ɗaya don wannan ƙayar ta wuce bai halatta mutum ya ga tsaraicin matar da ba tashi ba amma aka zo cetar rai za a yi mata tiyata ko kuma mashin ya buge ta anan bai halasta a taba ba amma za mu ce ne ba za mu ɗauke ta mu kai ta gefe ko mu kai ta asibiti ba saboda ba matan mu bace ba matata bace ba yakka bace ba kanwawa na bace ga tarin mashin ya buge ta a ƙasa misali yanzu za mu ce ne sai an ta neman suwaye iyayenta da yan wata dan ka a ɗauke ta kaga zo da ce ta ya hukunta a yi wannan fatawar ko ce to irin wannan ana aiki da su ne yayin da aka shiga cikin kunci inda ya zama dole akwai wani mafsada da ke sama da su to kaga yanzu malam waɗannan abubuwan duk mutane ba su san su ba a cikin ilimi amma kuma suna tsoma baki a cikin karatu shi sa kaga ake samun za mai yawa a dandamalin ilimi ina ƙara mana nasiha cewa jama'a kowa ya san iya abin da zai iya faɗa wanda zai iya karewa ranar alkiyama Allah ya kyauta malam ya ce babu cinabil ahwa babin da ke bayani akan umarni da cewa a guje mu son zuciya al ahwa soye-soyen zuciya wajen fatawa wajen karantarwa wajibi ne a guje musu anil auza'i qala qala iblisu li awliya'ihi iblis yace wa mazuwansa jama'arsa tawagarsa min ayi shay'in ta'atuna bani adama ya za ku yi ne ta ina kuke ganin za ku zo wa mutane ku halaka mun su ana shawara ta da za ta gaba da halakar da mu bani adam sai ana shawara ya za a yi faƙalu min kulli shay'in suka ce zamu dinga zuwa musu da kowace irin nau'i na barna qala yace fa hal ta'tunahum min qibal istighfari uwa waye ne za ku zo musu ta abin da za su dinga suna tuba za su shagiya su tuba wa Allah za su zina za su tuba za su ƙarya za su tuba duk wannan abubuwan da sun yi sun san zunubi ne za su tuba duk mutumin da yake saban Allah yana musulmi yana mumini ya san cewa wannan abun ba kyau kuma yana fata Allah ya sa ya tuba kuma zai ta yin istighfari kai ba ma aikin barna ba aikin alkhairi ma duba ga idan mutum idan da sallah ne ake fara yi istighfari saboda ita kanta ibadar kana neman Allah ya gafarta maka akan gazawar da kai wajen yin abin da ya kamata kana neman Allah ya gafarta maka akan kusurin da ka samu kana neman Allah ya gafarta maka karka ji girman kai saboda ka kware a sallar na an ka iyata haka ko ban daki mutum ya shiga ya yi ainihin wato biyan bukata na yake fara nema neman gafara cito inda za su yi abin da za su nemi gafara Allah ta sun tsira ya ce faƙalu suka ce haihata to kenan sun guje mana bayan da muka iya za ka shai'un ƙurina bit tauhid ai wannan wani abu ne da aka gwama shi da tauhidinsu in dai suna ɗayauta Allah ba za su gushe ba suna neman gafara ta Allah kala sai iblis ya ce la'abussanna fihim shay'an la yastaghfiruna Allah minhu ni ko zan zan yada wani abu a cikin su wanda ba za su nemi gafara Allah ba idan suna shi saboda za su dinga ganin cewa abinda suka yi ma na lada ne qala yace fa batta fihimul ahwa a sai shedan ya kawo bid'o'i kaga mai shan giya yana fata ya tuba amma mai bid'a Allah Allah yake ya ƙara yi gobe yana ganin wacce ma da ya kusanci ne zuwa ga Allah aka fito aka ce babu kyau kuma ma yayi raddi ya ce da kyau ai ba ka taba jin yan giya su tare suna raddi suna cewa su giya a gurin su abu ne mai kyau ina jin wanda suke da wannan shubha kawai sune yan fim sune kawai hannu ba sai da cewa sabo Allah suke sun ce su faɗa karwa ma suke kamar wa'azi suke su ma sune kawai ake rigima da su inda ake da yan da yan maulidi amma duk wani mai saba Allah ya yi da cewa sabo yake kuma in ana cewa ba kyau sai dai ce an takura mana ba zai ce abin da yake mai kyau bai ce kai gaskiya wa'azin da ake kwana na a takura mana amma dai ba zai ce da kyau ba ya san ba kyau to wannan ya fi sauki amma wanda yake yin wata bid'a kullum ana suka bid'a shi kuma yana kokarin kare ta saboda babu ran da zai tuba zaka daga shirka idan shedan ya hana ya kasa sa ka kai shirka next abu da zai sa kai shine bid'a al-imam ibn qayyim da ibn taymiya sun yi magana akan abin nan hanyoyin da shaidan yake bi dan ya matakan da shaidan yake bi wajen halakar da mutane na biyu shine bid'a shine wannan magana isnadu husayn wannan asari sahihi ne daga shi malam wa an ziyad ibn hudayr Ziyad ibn Hudair al-Asadi kenan Abul Mughira wanda yake shi ma tabi'i ne, yana riwaya daga Ibn Mas'ud da ire-iren su qala yace qala li ibn Umar qala li Umar Umar yace mini hal ta'rifu ma yahdimul islama ko ka san me zai wargaza musulunci me zai zo ya daga daga da musulunci qala qultu la laga ta malam ban sani ba qala yahdimuhu zallatul alimi wa jidalul munafiqi bil kitabi wa hukumul a'immatil mudillina shi abu uku shi zai kawo musulunci matsalar da za ta zama mashi tarnaki abu na farko shine zallatul alim zamewar malami da yake nufi da zamewar malami shine malami ya sauka daga kan turba madaidaiciya sawa'un yana sane ko bisa kuskure saboda idan ya tashi karkata din ba zai karkace shi kadai ba sai ya tafi da mutane a wata riwaya yake cewa akwai mutanen da ko ya gane ya dawo ba za su dawo ba su sun riga sun tafi yanzu zaki da zai fito ya ce jama'a na gane shi a bata ci za su ce ya haukace ni kuma akwai wanda sun riga sun mutu akan na bata kamar yadda ya faru da Malam Abdul Samad na Ghana wani babban shehin dariƙa da ya tuba ya dinga yawo gida gida gari gari yana cewa ya jama'a ni ne na ba ku dariƙa ko suka ce to na tuba kuma ku tuba sai aka ce malam ya zauti ne ana so a kama shi a je a kulle shi a gidan mahaukata mai littafin risalatu da'i ila sunna wa zajiru anil bid'a saboda haka a san da malami zai zame to sai ya tafi da jama'a da yawa tunda kaga dujal ma da annabi ya bayanin barnar san yabo ya samu magoya baya zaka zamewa malami ba shi kadai bane sannan idan malami ya zame da gangan yana sane zai yi iyayin sa yaga cewa wannan zamiyar ya ainihin wato samu mata da hujjoji ko da masu rauni ne sannan ma kuma a ɗabi'ance ba kowane malami ne yake faɗawa zamiya da ɓata kuma ya tuba ba akwai malamai da za ka ji ana labarin da kan suke cewa sun san abin da suke akan halaka suke amma ba su iya tuba ba sai riga sun yi nisa a ciki sai dai kawai Allah ya ga dama ya gafarta musu amma sun haƙura da tuba saboda haka malami idan ya zame zai kawo wannan barna zai yi iyayensa da duka energy sa ya goyi bayan barna ya yi rubuce-rubuce ya wa'azuzi ya tattauna kuma a haka za a tafi sannan kuma za a bi shi da yawa a kai sannan kuma za a daɗe ba a iya warware wannan matsalar ba kai wani ma har ƙarshen duniya za a yi fama da ita yanzu bidiyoyin da ake fama da su ash'ariyanci ƙadariyanci mu'tazilanci da da da da da rafidanci dukansu asalinsu zallat ne na wasu ulama dukansu zamiya ce ta faru da wani malami ta zama bid'a ta zama aqida wajdalul munafiqi bil kitab da kuma munafiki ya dinga jayayya akan alqur'ani abinda yake nufi wanda ba malami ba wanda bai san addini ba kamar yadda yan kalaka ta dinnan yan qur'ani zalla duk munafikai ne ba addini suke yi ba su dinga jan alqur'ani ana rigima da su akai suna jayayya akai to wannan shi ma yana rikita musulunci saboda zai ja mutane da yawa cikin jahilai su jahilai su ne kayan kayan miyan duk wani dan dan takibi su ake narkawa su ne abin tausayi saboda su za su tafa gamniya ne su binan su bi can to haka za su ga yanzu jiyar da suke kwasan jahilai jama'a jiyar da shi'a take kwasan jahili jiyar da 'yan sufaye 'yan gulatu masu barna suke kwasan jahilai a cikin duk wannan harkata su duk wani mabarnaci idan yau jahilai su ne jarinsa wato awam wanda ba sabon da suke a cikin addini ba wa hukumul a'immatil mudillin da kuma shugabancin jagorori masu batar da mutane wanda za su zo da barna su zo da zalunci su zo da ta'addanci su kawo barna a cikin al'umma su sace dukiyar al'umma su ta yin barna iya sararsu kamar da ake gani yanzu babu abin da ke bata addini kamar waɗannan abubuwan guda uku ji sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu isnaduhu sahihun isnadin wannan akari shi ma ingantacce ne wa na bi kilaba daga Abu Kilaba shine Abdullahi ibn Zaid al-Jarmi ɗaya daga cikin limaman shari'a ɗaya daga cikin wanda suka gudu don alƙalanci an so a bashi alƙalanci a ƙasar basara ya gudu ƙasar sham hajjaji ya so ya bashi alƙalanci ya gudu gun abdulmalik dan marwa ya ce me ya kawo ka ya ce na gudu ne saboda ka bani alƙalanci ce to shi kenan rubuta takarda ka a baka koma ya ce wallahi ba zan koma ka bar ni dai kai anan na riga na gudu labarin mutuwar shi yana da ban mamaki da ban al'ajibi don ya taɓa ya samu kanshi a cikin jarabawa mai yawa ba yi da ido idan shi ya makance hannaye da ƙawon shi sun kuturce amma duk da haka godiya yake wa Allah yana hamdala kuma mujabu da'awa ne yana addu'a Allah yana karba kamar yankan wuka ya rasu a shekara ta 104 bayan hijira Allah ya gafarta mishi shi ne yake faɗan wannan magana yake cewa la tujalisu ahlal ahwa'i wa la tujadiluhum kar ku dinga zama majalisi ɗaya da ƴan bid'a kada ku ƴan bid'a su zama abokan zaman ku abokan hulɗar ku wa la tujadiluhum kar kuma su zama abokan jayayya ku kafa dinga jayayya da ƴan bid'a kamar da kullum muke korafi mu kuma sai ka yanzu wai mutum shine ma yake gayyata cewa ƴan bid'a su fito a zo ayi ko a haɗu a shafi kaza ko a haɗu a masallaci kaza wani ma ya tashi gari i gari ya tafi gari wani gari neman dan bid'a ya tara da shi da suna addini to wannan duka wani addini ne na yau kawai ba irin na da bane yace fa inni la amunu an yaghmisukum fi dalalati ina tsoratar muku kasance su dilmiya ku cikin batar su idan kana zama cikin yan bid'a kana hulɗa da su ba za ka ankara ba sai ka fara akalla rage kyamar bid'a kamar da wancan hadisin na mai zama da mai turare da mai zama da mai ziga-zigi mun karanta shi a baya ko to haka wanda yake zama cikin yan bid'a yake hulɗa da su sune abokan shi shine abokin sa yana zuwa harkar suna zuwa tashi ba za a ankara ba sai kaga ya dilmi da yana wani limami a Abuja mai ya zama haka an manta ma da shi a cikin zaman ahlus sunna ya zama irin yan bid'a komai ma da shi suke duk wata harka da yan bid'a suke da shi suke da kuma yana cikin lissafin yan ahlus sunna da ya kai shi ga wannan yawan zama da su in kana yawan yin kwamiti da yan bid'a kana yin zama majalisi ko kuna yin wa'azin haɗaka ko kana gayyatar su harkokinka suna gayyatar ka duk mutumin da kake zama da shi yau da kullum ko da ana ganin shi mutumin banza ba za ka ankara ba za ka saba da shi kawai yanzu bari na muku wani abu mafi ban mamaki jama'a ana jin ana maka wannan magana ran nan ku yan boko haram suka kama mata shekarun baya fa suka gudu da su ta hanyar zalunci suka tafi da su sambisa suka je suka aure su da ƙarfin tsiya wasu ma an ce sadaka aka yi da su daga baya gwamnatin Najeriya ta yi ta kwato su ta dawo da su amma sai aka samu wata ina jin har guda biyu a cikin matan suka yi ta kuka a wurin yayin suka ce su san su kuma gun mazajen su me kawo haka zama kusa da su har zama yayi daɗi har tana ganin ita wancan mijin da suke yin boko haram ya fiye mata wurin yayinta tana da 'ya'ya tare da shi ba za ka yi mamakin wannan ba me kawo wannan mujalasa man julisa junisa man laraba suke cewa to aka yi faru da wasu da aka yi su da aka kama su aka yi su ƴan bandit na suka kama su ƴan kidnapper suka kama su suka yi watanni a wurin su kawai suka zama mutanen cikin ƴan bandit ne su dai ba sa zuwa banditry tunda ba su da wannan horon amma a cikin sakon mai ba shanu ruwa akwai wata ke yin girki akwai wanda ya iya dan yahu ne shi yake buɗe wayoyin mutane da an kwato shi ke buɗe musu wayoyi suka zama 'yan cikin su kawai da kan suke bada labari kawai sun zama 'yan gari a cikin su to a cikin comment din da wani yayi a cikin su yake cewa wallahi fa a cikin su akwai mutanen kirki ka duba ka ji fa a cikin masu kashe mutane saboda wace in ka zauna da su zaka ji su ma suna da hankali suna da tunani ko abin da suke kawai dan kaddara ce duk ne nake so mu gane wannan jama'a zama da wato mutane yana sa koyaye ne sai ka daga musu gaba mai shata yake cewa mai zama da mutanen banza ce za ya ji zancen banza bahaushe ce zama da maɗaukin kanwa shi ke kawo farin kai shi sa 'yan bida ake tsoratar da ahalus sunna daga zuwa kusa da su ko anguwa ce ka zo ka zauna an ka ga 'yan bida ne to ka tashi ka ba anguwa ya fiye maka baranta kuma a ce majalisar ku ɗaya ko kwamitin ku ɗaya ko grup ɗin ku na na abin nan ɗaya na wasan ɗaya duk abin da zaka ji mutane suna fitowa suna korafi malami kaza yayi kaza yayi mu'amala da yan bid'a duk wannan shi ya kawo shi wallahi duk wannan abin shi ya kawo shi gwamnati ko ta hada su a wuri ɗaya ko ta maslaha ta hada su ko da ka ba su uzuri dai to amma me ya kai ga haka shine zuwa kusa da yan bid'a tun farko wanda duk bai je kusa da su ba zai ma fahimce su balantana ya ba su wannan uzuri to ba a so ma ka fahimce su saboda garin fahimtar su zaka je wani abin na bid'a sai ga kana ganin ah to ashe kaza ma fa ashe fa manufa alheri suke da ita akai ita ko bid'a ba a so kai mata wannan saukin saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta kullu bid'atin balala wa kullu lalatin finnar abin da yake so kullu ka da kalanta kenan Allah ya kyauta malam ya sake cewa wa an asma bin ubayd daga asma ibn ubayd asma ibn ubayd ibn mihraq ko ibn mukhariq abba'i wanda mutumin basara ne shine baban wani malami mai suna juwairiya ibnu asma da waɗannan sunaye ana sawa maza da mata ne asma'u sunan namiji ne da mata kamar da ake cewa gambo kaga ake cewa gamba namiji kuma gamba ta mace to haka juwairiya amma daga baya ya zama mata kawai ake samawa kanka je garin zafin kan usalanci ka sa ɗanka suna juwairiya za ka ja mashi matsala a cikin mutane eh dole za ka ja mashi matsala a makaranta a ce ya sunanka ya shiru ya sunanka ya shiru eh ce juwairiya yara su fashe da dariya haka ba daidai bane wannan ko wani yanzu yana ji sai ya ce zai saka to ba sunna bane zafin kai ne wannan tunda zamani ya juye da abin ko mun gane asma'u ibn ubayd yake cewa qala dakhala rajulani min ashabil ahwa'i ala ibn sirin wasu mutane guda biyu ɗan bid'a sun zo gun malamin mu Muhammad dan Sirin fa qala suka ce ya Ababakar Allah ya gafarta mala nuhaddithuka bi hadithin zaka bari mu karanta maka hadisi qala la yace ba na son hadisin ku ba kayan ku qala suka ce fa naqra'u alayka ayatan min kitabillahi to in baka son hadisi bari mu karanta maka aya ai dai qur'ani ne ko qala la yace ba na son qur'anin ba ku ba kayan ku a wata riwaya yace ko da rabin aya ba na so daga bakin ku la taqumani anni yace wallahi ko ku tashi daga nan aula aquman la ko kuma ni tashi ba muku wajen qala mai labari yace fa kharaja sai suka tashi jikin su yayi sanyi suka ba wajen fa qala ba'dul qaumi sai wasu mutane suka ce ya ababakare wani yace Allah shiga fatta malam wa ma kana alayka an ya qara'a alayka ayatan min kitabillahi ta'ala me yasa ka ki barin su kanta ma qur'ani me laifin su kanta qur'ani kala yace inni aksha an ya qara'a alayya ayatan ina tsoron su karanta mana aya fa yuharrifaniha su yi irin tsayar da suka saba su canza wata kalma ko wata ma'ana ko wata fassara fa yaqiru zalika fi qalbi wannan irin magana da suka yi ta makalkale a zuciyata akwai abin da za ka ji daga bakin ɗan bida'a sai ya makalkale a zuciyarka ka rasa yadda za ka kai fitar da shi to shi bayan wannan malami ne babban malami cikin tabi'ai amma yana tsoratar wa kanshi wannan halakar ina kuma ga mu jahilai jama'a ba ma jiwa kan mu tsoro sai mu ce komai sai mun saurara ko mutum ya ta aikowa cikin gurbuwai a saurara don Allah a ji wata barna da wane yake faɗa ina ruwanka da ita ina ruwanka da dole sai ka ji garin jin za ka je ka jiwa wa kanka abin da zai lalata maka rayuwarka kamar yadda muka yi misali ranar jama'a yanzu a cikin tarihin gidanku ko iyayen ko kakanninku akwai abin da in ka je ne sai ya bata marai za ka baka bukata sai ka ji shi cewa wani dan wani wani babban ku ko wani kanin baban ku ya an taba kama shi da wani laifi ko wani abun kunya ko ya taba yin wani abu na rashin kyautatawa ba za ka so a ambata ba kwata-kwata ko ayi kamar bai faru ba to haka wannan ma ake so ka gane ba a so a dinga ambatan bid'a da ƴan bid'a da abin da suke yi saboda a kiyaye addinin mutane wa anil hasan al basri wa ibn sirin annahuma qala al imam al hasan al basri da ibn sirin sukan ce la tujalisu ahl al ahwa ku daina zama da ƴan bid'a wala tujadiluhum ku daina jayayya da su wala tasma'u minhum ku daina sauraron su shine zaman lafiyanku إسناده صحيح باب تكريم العلم وبذل المشقة فيه باب دake bayani akan girmama ilimi da kuma bayani akan yin kwazo da zagewa zage damtse a sha wahala sosai dan samun ilimi dan a san darajar shi da falalarsa an ibn abbas qala wujida aktharu hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inda hadha al-hayy min al-ansar yace waɗannan mutane cikin ansarawa a wurinsa aka samu ɗaukacin hadisan nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi yace na rantse da Allah in kuntu la'atiyar rajula minhum nakan je gun wani cikin malaman Madina su Jabiru dan Abdullah su ainihin Anas ibn Malik su Zaid ibn Thabit da ire-iren su yace nakan je gun ɗaya daga cikin su fa yuqalu huwa na'im sai a ce yayi bacci falau shi ito an yi ƙaza li inda na so da sai na ce a je a tashe shi a ce ɗan gidan babban manzan Allah ne yake neman sallallahu alaihi wasallam fa'ada'u masu yin kyale shi hatta ya kurje sai ya fito da kansa sai ni muri in zauna a kofar gida har sai san da ya fito tun da safe yana baccin sa bai fito ba wani har rana ta kwala har a kira azhar sannan zai fito li astatiba bi zalika hadithuhu dan nuna mashi muhimmancin ilimin da ke wurinsa don iya jira su kamar ne ma aka ce ga wani attajiri da aka san zai raba kuɗi in an tashi sallar juma'a a kofar gidansa wala wani zai iya sallar juma'a garin jira wannan kuɗin ko kuma in ba ma ranar juma'a bace a ce sai bayan azhar wani a gidan zai kafa layi da an yi sallah asubahi zai zo ya tasbiha kofa gida ya ci gaba da zama har azhar na bayin da zai ji amma aka ce karatu ne ba da amma malami da shi kada Allah mutum wannan malamin ba is not serious ko kuma yayi latti ma ce liman latti liman minti biyar wasu ma minti uku yanzu ake sakawa ba za a yi jiran liman ba amma za a yi jiran mai kuɗi ko wuni guda ne sai kawo kuɗi to su malamai a da da ɗaliban ilimi sun san wannan mutuncin na ilimi da haka ilimin su ya albarka ibn abbasin din nan kowa da ya san labarin kimarsa da kwanduwarsa a ilimi mai ba shi wannan ilimin farko ƙoƙarinsa da jajircewarsa da mutunta malamansa da kuma addu'a albarka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa kaje da yake mutunta malaman in wajen nasaba ne ya fi su shi cousin din manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da baban shi Abbas da baban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi wa da kani ne saboda shi da manzo Allah dan wane da dan kani kaga wanda ya ishe shi falala da shi da annabi da Aliyu duka ƴaƴan maza suke ko Abbas da Abdullahi da Abdul Muttalib dukan waɗannan wa da kani da kani ne su kuma sune yayansu Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da Abbasu da ƴan uwan shi Fadalu da kuma Aliyu da ƴan uwansa. Saboda kaga daraja ta kare masa. Iyakar daraja yana da ita. Su kuma waɗannan malamai ne amma ba su kai shi daraja a nasaba ba. Amma da haka yana ba su wannan girman daraja da fifitawa. Ya rike musu abin dabba su hau su sauka in suka ce a'a ya ce a'a an ce mu dinga girman malamanmu. Idan kana wa kamar yadda ake wa iyaye biyayya su shi maka albarka ka ga albarka a rayuwa haka ake wa malamai biyayya su shi maka albarka ga albarka a rayuwa amma idan ka ƙi malaman ka biyayya kana ganin wai kai ba su isa ba haka za ka zama ba za ka samu wani ilimi ba balantana ka samu albarkar shi ko da ka samu ba zai albarka ba ko da ka ga wani abu na albarka to istidraji ne Allah ya maka ba albarka ba ce so da yana daga cikin lawazim na samu albarkar ilimi shine girmama masu shi musamman malamanka da kuma duk sauran masu ilimi ba malaman ka kai zaka take zaka girmamawa ba duk mutumin da yake da ilimi sawa'un ka rayu da shi ko baka rayu da shi ba ka san shi ko baka san shi ba ka ji labarin sa a zamanin ka ke ko ba a zamanin ka ba zaka girmama shi zaka bashi falala isnaduhu hasan a malam ya sake cewa lokaci yayi tana ganin bari mu bar shi haka mu sai mu tashi kawai akan farkon babu daga babu takrimi ahlul ilmi وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته